لبيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ya Allah Allah Allah ya sanya alkaba ta ɗakin Ka'aba baitul harami ɗaki ne mai alfarma almuharramu mai alfarma qiyamal linnasi mutane suna tsayawa a ciki ay yaqumu bi amri dinihim mutane suna tsaye da al'amarin addinin su bil hajji da aikin hajji ilaihi zuwa gare wa duniyahu da lamarin duniyar su bi amanu dakilahu ana amintar da wanda ya ga ɗakin Ka'aba wa adamu ta'arubi lahu da rahin bijirere ne ya gare shi wajiziya samaratu kulli shay ana jawo itacen kowane guri ana kawowa ilahi zuwa ɗakin Ka'aba wa bi qira'ati qiyaman bila alif ai mazari ne kama gairu mu'allif wanda ba mai illantuwa ba wa shahrul haram da wannan wata mai alfarma bi ma'ana ashhurul haram watanni masu alfarma zulqida watan zulqidi وذو الحج ده وتر ذو الحج والمحرم ده وتر المحرم والرجب ده وتر رجب قياما لهم ana tsayawa lahum su dinnan bi amnihim da amintar da alqitali fiya amintar da yaki da watan nan ba a yin yaki wala hadiyu da ba da hadiya wal qalaidi da taqalidi qiyama lahum suna tsayawa gare su bi amni da amintar da sahibu huma ma abocin su mina ta'aru duk daban da aka yi masa taqalidi ko ta sha'iri ba a bujiro masa zalikal jalul mazkuri wancanan sanya abin da muka ambata muku litalamu domin ku ana sani anna Allah ubangiji ya alam ma fi samawati ne masani da abin da yake cikin sammai gaba daya wa ma fil ardi wanda suke kasai wa anna Allah sanu ubangiji alimu Allah masani ne bi kulli shay'in ga kowane abu fa in jalahu zalika idan an sanya wannan lijalabul misali domin jawo abin da zai zama masalaha da kuma gare ku wa dabar murarri da iji abin da zai cutar an kuma gare ku qabla wuqiha gabanin aukuwansu to dalilin dalili ne ala ilmihi ga sanin da bima huwa fil wujudi ga abin da yake cikin samammu wa ma huwa ka'inun da abin da yake matabbaci ilamu ku ana sani ilamu anna Allah shadidul iqabi wa anna Allah ghafurur rahim ilamu ku ana sani anna la ku sani ubangiji shadidul iqabi Allah mai tsananin hukuba ne li adaihi ga makiyansa wa ana la sana ubangiji ga huran li auliya mai yawan gafara ne ga majibantan al'amuran sa rahimun Allah mai jin kai ne bihim da su ma ala rasul illa al balag wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun kuma ala rasul ba komai ke ga wannan manzo ba ila al balagu sai dai iya da yake al iblagu iyarwa da kuma gare ku shari'a tana hannun Allah wallahu ya alam ma tubduna Allah shine masani ga abin da bayi suke bayyanawa kaga haruna suke bayyanawa min al'amal na dangane da aiki wa ma takatumuna da abin da kuke boyewa takahuna bihi wa ijalikum bihi da wanda kuka bayyana da wanda kuka boye gaba da Allah zai muku sakayya da su la yastawi al-kabisu wa tayyibu wa law ajabaka kasratu al-kabis wani ga ya musu la yastawi al-kabisu ba a gamawa da abu mummuna shine haram wanda yi da abu mai kyau shine halal walau a ja baka koda zai kayatar da kai sarraka zai faranta ma rai kasratul kabisi yawan abin da aka tara na haram din wata kullaha fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun wata kullaha ku ji tsoron Allah fi tarki cikin barin haram fa ka daina gani duk munin haram duk yawan sa a banza yake yanzu ka tara kudin haram miliyan guda ko miliyan dubu na haram in ka tara in kai sadaka da miliyan dubu wannan ya sadaka da naira ɗari na halal na naira ɗari ne da lada ba miliyan dabin ba don wancan ba naka ba ne shi ne Allah ya ce ko da yawan nasa zai ƙayatar da kai ka rabu da shi ba komai ba ne saboda ba zai yoyi ba ba a kyauta da kayan wani ai ko abin da ba halal ba ne ba dama neman wato alkhairi da wani abin baya yoyuwa ya ule lababi Allah ya ce ya kuma zawa hankali ku ji tsoron Allah ku bar haram ya ule lalbab la Allah kun ba da banza ba tubuli wuna wai ko kwa samu babban rabo tubawu zuna kurbota wannan zala wannan ta zauga lamma aksaru suwalahu sallallahu alaihi wasallam yayin da sahabbai suka yawaita tambayan wannan annabi namu يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayi da kuma ba da gaskiya la tas'alu an ashiya'a ku daina tambayan wasu abubuwa in tubuda ai da zaharu lakum idan an bayyana muku abin ta zo kuma nan ku zai baci fa sai abin ya munanta gare ku da ma fi ya hamila mushaggati dan kuna tambaya wani abin sai ya zama nauyi shi yasa ku daina tambaya sai an gaya muku abin wa in tasalu anha وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها wa in tasalu anha amma idan za ku tambayi wani abu to ku tambaya hina yayin da tuna zalil qur'ana yayin da aka sauke alqur'ani fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin wannan annabi namu tubudu tubuda lakum to hakan zai bayyana a gare ku almana idza sa'altum ana ashiya fi zamani idan kuna tambayan annabi dangane da wani abu a zamanin sa yanzu alqur'ana yayin da ake sauke alqur'ana bi ibda'iha da fara da ita wa mace abadaha duk lokacin da abadaha aka fara da ita sa'adukum to ba za ta zama mu ne gare ku fala tasalu anha kada ku tambaya kat afallahu anha amma tambayan da kuka ya baya Allah ya muku rangwame an mas'ala kun ga wannan mas'ala ta ku fala ta udu ku daina dowa izuwa ku daina juyowa izuwa ga wannan tambayar ta ku Mhm.
والله غفور حليم wallahu sanu ubangiji ga wurin Allah sarki ne mai yawan gafara ga wanda ya tambaya ba tare da an bashi izini ba halimin Allah sarki ne mai sanyin hali قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين farza alal ashiya wa hakika wayannan abubuwa da muke magana wasu mutanen sun tambaya qaumun mutane min qablikum can gabanin ku anbiya'ahum annabawan su fajibu bi bayani ahkamiha sai suka ba su amsa da bayanan hukunce hukuncen abin da suka tambaya sun ma'azubahu sai suka waye gari saru suka kasance kafirina suna masu kafircewa dalilin wannan tambaya bi tarki min amali biha da barin yin aiki da abin da suka tambaya ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ma ja'ala Allah shari'a Allah bai sanya ba Allah bai sharanta muku wani bahira ba ko sahiba ko wasila ko ham Allah bai sharanta muku wayannan ba kama kana ahlul jahiliyyah kama yadda ma abota jahiliya ya fa'aluna hu suke aikatawa warwayal buhari imam buhari ya rawaito daga sayyid dan musayyabi qala bahira dan alladi yamnau dirruha li dawagi wanda ake hana babbaga da nonon ta tatsan nonon ta li dawagi da gumaka fala ya halibu a ahadin babu wanda zai taɓe ta minan nasi daga mutane to shine baha'ira wa sa'iba kuma raƙumin da ake kira sa'iba kanu yasibu na sai su yi ta zage zage li alihadin ga gumakansu an suka yi zagi suka yi zagi a gunta fala ya hamilu alaihi ba za dora mata komai na kaya wannan kuma ita ita ita kira kira da sa'iba wasila kuma annaqatul baqaru taguwa ce wanda take bakaro wanda take budurwa ta bakaro fi awwalin nitaji a farkon haihuwanta ma ta haifi taguwa al'ibra raqumi bi unsa mace sun mace suna ba da bi bayan kuma ta kara haihuwan mace wa kanu yusibuna wannan suna zage zage lida wagihim ga gumakan su in wasalat ide huma bil ukra in dai ɗayan ya sada da ɗayan laysa bainahuma zakarun da aka haihuwa tsakanin ba namiji wala hama kuma hami din falul ibli namijin raqumi ne yararibu a raribu sai a dake ta da dukoki ma'adu da abin gida da ɗaya biyu a yi ta dukan sa kana lissafi fai za ka rara raba hu yayin da aka gama dukanta wa da awu sai su kyale ta liɗawa gida ce wannan na gumaka ne wa hu su mada rangwame min alhamdu ga ɗora mata kaya alaihi a gare shi fala ya hamilu alaihi shayin ba sa ɗora komai wa samu sai suke ambatansa da hami to walakin ba da banza ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون Allah ya ce walakin na ba da banza ba allazi na kafaru kago yanda suka kafirce ma Allah yabdaruna suna tsagowa Allah ya ga sarki Allah alkariba su dangana ƙarya fi zalika wa bi nisbati ilai da dangana wannan gare wa aksarum amma mafi yawan su la yaqiluna ba su da hankali anna zalika ne cewa wannan ibtira'an kage ne li annahum qalladu fihi domin sun yi taqalidi ne abahum da ubabansu wai za qila وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا wai za yayin da qila lum aka ce da su ta'ala ku zo ila ma anzalallahu ku zo zuwa mun sanar da ku abin da Allah ya sauke muku wa ila rasuli da abin da aka sauke wa manzo ai ila hukumi zuwa ga hukuncin sa min talili na abin da Allah ya halatta ma haramta da abin da aka haramta ku zo a gaya muku ya za su ce قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا kalu sai su ce ba za su zo ba halu na ya ihe su kafi na su ce ya isar mana ma wajadana alaihi aba'ana abinda muka samu iyayenmu suna yi min addini na addini wa shari'atu da shari'a qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce da su أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون Allah ya ce a hasabahum zalika yanzu abinda iyayenku suke ku ce ya isar muku walau kana aba alhali kuma cewa iyayen nan naku la ya'lamuna shay'an ban san komai ba wala yahtaduna ila laqi ba samu ikon da za su hiriya zuwa ga gaskiya ba wal isfahamu wannan a din lilin kare na musantawa ne Mhm.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هتريتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم wannan تعملون aya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ila wani qaulun annahu murtabidan an kullata ne bima qablahu da abin da ke gabanin sa fa yakunu qawluhu la yalirukum man dalla yani abin da ake ne min ahlil kitabi wal ma'ana anna Allah kalabana bi qitalil kufara Allah ya dora mana mu yaki kafirawa hatta yuslimu har su musulunta aw yuwadu jizyata ko su bada haraji fa iza aduha yayin da suka bada haraji kafana an gusana mu kane kawuna mu arum da su wala ya rurruna mu daina cutar wala ya rurruna ba zai cutar da mu ba kubri mu kafircin su wakila wani kaulin musa ne batun fara magana ne nazalar ta so gafil ustazi cikin masu saba wa Allah wal ma'ana abin da ake nufi da wannan aya alayka bi hibzi nafsi ka kula da kiyaye kanka wala ta ta'aradu ka daina bujurowa li gairika ga wananka fala ya ruruka ranar marala ai batan wanda ya bata ba zai cutar da kai ba in kulta idan ka ce inna haza yuhamu wannan ana tsammani annal mudaru abin da yake juyawa ala hudal insani da shari'a mutum fi nafsi ga kansa wala yalzamu wal amru to kana kaman bai lazamta gare ba umarni bil ma'ruf da kyakkyawan lamari wannan nayi anil munkari ko kuma hani ga abin ki wa huwa kilafun nususi shari'a kaga idan ya zama haka ya zama sabanan nasohi fa na shari'a min al ayati na dangane da ayoyi wala hadisan nabawa da hadisai na annabi to ujiba ka ba mutumin amsa ka ce da hiya hamala zalika ana daukan wannan alaman ajaza an zalika ga wanda ya gajiya ga wannan ne wa ila hadaini alqawlaini izuwa ga wannan kauli guda biyu asharar mufassiru mai fassara ya mana nuni fi ma ya ce cikin abin da zai zo bi qawlihi da fadan sa qila almuradu wa bil haqiqati haqiqa almuradu ma huwa ammu wannan abu ne wanda ya taro komai da komai fa idza imtasala al-abdu ma amara Allah bi yayin da bawa yake misalta abin da Allah ya umarce shi wa taraka ma hawa anu ya bar abin da Allah ya hana shi fala ya rurruhu ba zai cutar da shi ba mukalifatu man kalaba sabawan wanda ya saba nan kuma da aka ce ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ay alaikum anfusakum nan malamai sun yi magana li'anna alaikum din ismu ne na fi'il bi ma'ana alzamu ku lazamci anfusakum kawunan ilzamu yibzu anfusakum ku lazamci kiyaye kawunan wa hidayatuwa da hidayatuwa da wa qayatuwa da kare ta minan na daga wuta wal kadhibi alaikum kaga kaula sanna alaikum din nan naziru hukinan sa min asma'il af'al kaman ka ce ka ilaika waladaika ila bi ma'ana mahallin jarri bi bi ala bi hazm al asali wa ila bi ma- bi mahallin nasabi wala wajen da ubahi da wata fuska wa ila bi mahallin rafa'i tawqidin karbabawa ce salame al mustatirin boye wa zahaba ibnu bashaza ila annaha harful kidab ya jayi aya kuma don harafi ne na kiɗabi wa ƙuriya shuduzan da yawa suna karanta bi rafa ya an وخرجت على أحد الوجهين الأول كونه مبتدا وعليكم خبر مقدم والمعنى على الإجراء ga wanda aka shi ta ala kulli halin fa ila al-igra'u dinnan ja'a bil jumlati al-ibtida'iyya to saboda haka kamar shi tawa ne da aka zo da shi amma abinda Allah yake nufi da wannan ya ayyuhal ija'ayar muji يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ya ayyuhal ladina amanu alaikum wa anfusakum ibazuwa ku kiyaye kanku wa qumu bi salaya ku tsaya da kula da masalahan kanku la yadurrukum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم la yadurrukum ai ba zai cutar da ku ba man ralla wanda ya bata idza yi tadaykum yayin da aka shirye da ku ila al muradu la yadurrukum dinna man ralla ai wanda ya bata min halal kitabi wa ila al muradu ghayruhum li hadisi abi salabat al kushaini yace za'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yace ita maru bil ma'rufi ku dinga umarni da kyakkyawan lamari wa tanahu 'anil munkari ku dinga hani a bar mummunan aiki hatta idza ra'aytu shuha muda in kun ga kwadayi ne abin bi wa hawan da bi wa san zuciya mutaban shi yake bi wa duniya muziratun an fifita duniya wa ijabu kulli bi ra'ayin bi ra'ayi duk wani mai ra'ayi yana ji da ra'ayinsa to ba alayka nafsuka a lokacin ka kula da kanka ruwawul hakim wa ghairihi da waninsa amma abin da yazo mana sharri yayi wal ladina amanu alaikum wa anfusakum fa yaqulu ahadukum ala nafsi wallahi la ta'maruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yasta'malanna Allah alaikum shirarakum a hadisi ya zo ko ku tsaya ba ku yi kyakkyawa ya zo daga hadisi a yi sai mun dan koma baya maganar za ta fito yawwa daga baya can layi na biyu kenan idza warada anna sadiq ala yawm ala al-minbari sayyidina abubakar yana kan minbari yace yayi wan nas innahum taqrauna hadhihi al-ayat kuna karanta wannan aya wa tara'una fi ghairi mawriha kuna ajiye ta ba inda ya kamata ku ajiye ta ba wala tadruna ma hiya ai ba ku san cewa me Allah yake nufi da wannan ba وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجا النبي إلى دا أمنتن الله yana cewa inna nasa idza ra'aw munkara yayin da mutane suka ga mummunan abu falam yugayyiruhu ba su dirkita shi ba amma hum Allah bi gaban dukkanin su Allah zai gama da hukuba famaru bil ma'ruf ku dinga umarni da kyakkyawan lamari wa nahu anil munkari ku hana a bar mummuna yake wala daga taro ku daina ruduwa eh wala daga taro bi qaulin lahi azza wa jalla ya ayyuhal ladina amanu alaikum wa anfusakum fa yaqulu ahadukum sai kaji wani yana cewa ala nafsi wallahi la ta'muruna bil ma'ruf ko ku dinga umarni da kyakkyawan lamari wala tanhauna 'anil munkari ko ku dinga hani a bar mummuna aiki aula yin sa amalan nan laha alaikum shirarakum ko Allah ya daura a shiraran ku su zama sune sarakunan fa yasumuna kum suwal azab su dinga dandana muku mummunan azaba summa la yad'u kiyarakum zababun cikin ku sai ta addu'a wala yusajiba lahum Allah ba zai amsa muku ba to kun ga irin zamanin kenan wa anhu sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ma min qaumin babu wasu mutane amma nabiyin munkar wanda ana mummunan aiki wa san nabiyin kabir an sunnanta mummunan aiki falam yugayyiru basu jirkita shi ba wa lam yankiru basu musanta shi ba illa wa haqqullahi sai dai haƙin Allah an ya amma hum bil gaba da Allah zai gama su da hukuma jami'an baki da su malayi su jawo ku ta addu'a Allah ba zai amsa ba وقال الزريق أيضا سيدنا أبو بكر يتي إن هذه الآية تعدون هارو قصد متاني ويسن دوكا ونن آية سنة لسا فاتا مطيرا ومي والله نارن إلى الله ما أنزل آية أشهد الله بيتبا سوجي آية ميتانني ما إلن تبين جي سيدنا أبو بكر باب سوجي آغريتا سوى دعاك أبني ميتانني to ja ayar maji na'am يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون da ayan ta ga wanda zai na amanu alaikum an kusa kun wai ba ku kula da kanku bane ku yi kokari ku dinga umarni ai kyakkyawan lamari kuna umarni a bar mummunan aiki duk lokacin da ya zama baka umarni da kyakkyawan lamari ba ku hani a bar mummuna aiki to Allah ya kwada masifa fa duk addu'a da za a yi fa ba za a amsa ba fa sai dai ka yi ta ana ta addu'a ana ta addu'a bala'i yana nan to halin da muka tsinci kanmu kenan yanzu duk inda yake wannan malami ne ba zama ne ya kama mu ba abinda Allah ya sanar da ku ku ta kuna wa'azi kuna tunatarwa kuna da'awa a bar kaza ayi kaza nan unguwar ana yi yanzu yadda muke a nan wani gurin ma haka suna nan suna yi wani gurin ma suna yi to za ga kowa yana jin wa'azi sai ga mummunan abin ya rabu ya rabu amma a ce kuma ba a yin wa'azi fitina ta taso to nan gaba kuma in Allah ya niya ɗaura bala'in ga wasu al'umma ya za su ba yadda za a roƙi Allah ya za lokacin da kuka gani bara an ce kar a yi wa'azi kowa ya zauna to idan mun zauna duk ba mu yi wa'azin ba Allah zai turo da masifa amma idan wasu suna yi wasu za su ci albarkacin wani duk mutumin da ya ci zauna to ne dalilin yin wa'azin namu da gobe ne nan ba a yi nan ba a yi Allah zai ɗaura masifa sai ya ga mu mu muna yi amma kowa da kowa ya daina to Allah fa zai yi abin da zai yi amma daga zarar ya ɗaura bala'i ba umarni da ke kya lamari ba a hani a ko'ina a Nijeriya nan muna yi wani gurin ana yi to in Allah zai zo da bala'i mace yawa ubangiji mu ba bana yi ba ko mu masu ƙaunar annabi ne a duba annabi mana to mu da yanzu haka aka dage a halin bala'in muke yi din da sauran gurare wanda ba mu sani ba suke yi to albarkacinsu ne Allah zai ɗauke masifa a bayan ƙasa amma din Nijeriya ce ba mai faɗa ji ba umarni da kyakkyawan lamari ba hani da mummuna aiki to kwan masifa ya tunkaro akwai mai magana gun Allah amma idan wasu suna yi al'adan Allah ne in wasu suna yin laifi in wasu suna kokari to Allah zai duba wannan masu kokarin su mara masu laifin sai su ci albarkacin masu kokarin shine dalilin da ka gane sai a daina maka ci sai na zamu daina wa'azi da mun bari ba mu yi ba wani mu bai yi ba to masifa da ya zo har bana ba yadda aka iya amma muka ce ko lahira za mu je wallahi za mu ko lahira za mu je kai ko kurkuku za a samu amma menene dai sai mun yi karatu nan wallahi kuma da muke yi muna ta roƙo roƙo san Allah muna yi to gai abin yake zuwa da sauki to yanzu an tadda zamanin fa kai kai umarni wannan yayi wannan yayi masifa da Allah ya dauko sai a samu sauki amma ba ya zama to ba mai faɗa aji ba mai cewa ai ba mai cewa bari ran da Allah ya turo masifa kuma a ce wai za a yi addu'a to an bar layin addu'a dama ko an yi ba Allah ba zai karba ba an yi ko zamanin ba zai yi ba saboda haka ya kamata wanda ya ji wani abu mun faɗa nan shi ma ya je garin su ya sanar wannan ma ya sanar wannan ma ya sanar sai a ɗauki azaba bayan ƙasa in Allah ya dada abin da yake faruwa muna nan muna addu'a sai mun ga bayansa Allah zai ɗauke saboda darajar wannan annabi namu eh Allah ba zai bari ba Allah zai ɗauke insha Allah kuma zama yi ruda ya kama mu ba mu yi tawali eh inda zai zama alaikum wa angusakum din ma guri ne ko wani gurin kaje mutum ya je yi musulmi ne ina fata kun fahimta kuma ya san abin da ake yi to wannan mutumin ya koma ya kan gari ya za ka yi da shi ai dama an sani ake takewa mutumin da ya sani ya take ya ki gaskiya kai gina sai ka koma kai gari ke gaskiya mutum ne musulmi na magana kamar akan su iyayen annabi ko sahabbai ka ce ya bari ya ce hi ba zai bari ba wannan zagin addini ne ce ya za ka yi tun da kai ba hukuma ba ne shi ke nan sai zama da Allah ka kyale kai ka kula da kanka mutumin da zai zagi manyan malamai ko manyan waliyai ko kuma yana magana akan iyayen annabi ko akan sahabi ka masa wa'azi ka ce wannan abin ba kyau ya ce yi addini ya mu kwagunsa to yake sai ka kula da kanka kuma sai a nuna wa Allah abin da yake fa mu ba izinin mu Allah zai dora masa bala'i ya dora masa yi kadai dama wa'azi ya yi tunatarwa ne to wanda ya tuna ne fankare ya iya za ka yi to shi kenan nan gaba irin wannan zamanin ne za a zo kai mai wa'azin ma same ka a nuna ma wasu takardu da aka rubuto alaga ta malam wasu hadisai ne muke gama wannan hadisan ba mu yadda da su ba shi ne muka kawo ma da Allah me matsayin su aka ce wannan hadisan me matsayin su to irin wannan masu tambayan dama na halaka ne ba na alkhairi bane kace a'a wannan hadisan kuna shakkun su eh to wanda ba kwa shakkun ku je ku karanta kai mala buhari muka ware shi da musulmi kace to yake nan wannan ku ya da ba ku tabi ni ban san su ba a nan ba dama ka tsaya ka ba su amsa domin ba su amsan zai jawo bala'i wani ga ta malam dama ba karanta buharin bane ka ja to ni yadda na zanyi kurin yadda na zanyi kun zanyi ku je ku yi aiki da su ta mu muna so ne sai an gaya mana to ku je kun malaman ku ai ba ni kadai bane malami ni yanzu wannan aikin ba shine a gabana ba abin da yake gabana da kawaidi ne ko lahadari ko kawo na addini zan koya muku amma yanzu ba ni da lokacin da zan ce muku wannan hadisan ga yadda suke in ka tsaya kana karanta musu wannan hadisan to hadisan zai juye ya zama za ka tsinci kanka inda baka tunani mai yiwuwan yahudawa ne suka rubuta suka ba su ya je su je can da yahudawan su karata in kuma kai wasa wani ne a cikin su ya kirkiri larabci dama ya rubuta hadisin ba hadisi ba ne kamar abin da nake nufi a cikin su ne wanda ya yi larabci hadisi na an wane an wane an wane ya kirkiri ya faɗa magana kuma sai suka ce ruwa bukari ruwa ruwa ne duk suka kawo suka sa to ka ga yanzu abin da kai baka sani ba shi mutum ya kirkiri ƙaryansa ma ya kawo in ka zai za ka bata lokaci ka ce da shi hadisin mai rauni ne to ka yi ƙarya in ka ce mai kyau ne kuma ka yi ƙiran ƙarya idan ka ce ban sani ba ni hadisin nan ban san a inda yake to ka tsira idan aka ce ka san hadisin nan ya ka ce na sani ya san kai ƙarya kake dama can yi ya ƙirƙiri kayan sai kai ba ƙarya kake kace ka sani to ya za ka yi da wannan lamarin to yi ya sa mutane irin wannan 'yan zamani wanda ba shirya ba ne ba neman addini ba ne kana babban malami ko dattijan malami sun zo gurin ka wani tambaya wanda baka san abin ba kar ka zauna kana magana da su alaikum an husakum kore suka tayi kullum su bargun ka saboda al'amarin sai su afka ka cikin abin da baka sani ba ina fata kun fahimta na biyu kuma wasu mutane suka tayi suka zo gunka suka ce alaga ta malam mun zo ne akan wata ƙariya na wani hukunci wani malami ne ya faɗi magana kaza me matsayin malam wane muna ma tambaya akan wasu malamai ne guda biyar ko hida muna tambaya me matsayin ibnu taymiya kace bawan Allah ne kullum ba malami bane ba ya rubuce rubuce to malami ne bawan Allah ka tsaya iya nan to wasu wasu mutane da suke kuya yi mai matsayin sa kace ni ban sani ba ni dai ba na ga wallafa littafi wanda ya wallafa littafi malami ne ko bawan Allah ne ba musulmi ne musulmi ne ka zai a iyanan kurum idan aka kirkiro ma da wani magana aka kawo na wanda baka san shi ba in wani malamin ne wanda ana magana akan sa kamar su jariri jariri dini tabari me matsayin wannan malamin ga cewa malami ne ya rubuta littattafai ko bawan Allah ne to muna tambayan ka mutumin kirki ne ko ba ni kirki bane ka ce to Allahu alam amma ni ina musu kyakkyawan fata to Allah ga ta mala idan ka musu kyakkyawan fata in ba na kirki bane fa ce in sun yi laifi baka ji Allah ya gafarta musu in na musu kyakkyawan fata sun yi laifi Allah ya gafarta musu idan ba su yi ba kuma ku kuka tsammatar muku haka kuka tsammaci cewa sun yi laifin to ku Allah ya muku gafara wayannan malamai ba da to ai mutane suna maganganu a kansu ka ta ni ba na magana a kansu ai ni abin da yake gaba na yanzu ni da kai shedan yana nan ya sa ma gaba mu kula mu yaki da hedan mu yaki zuciyar mu shine shedan din mu mu yaki hedan mu yaki zuciya mu gyara tamu wai na mutanen da ake magana ba sun koma ga Allah ba sun koma ta ni da kai mai gyara tamu mana ga kai ga laifi ni ga laifi ma tsaya ma kula da wani to irin wannan rigima an kawo ma shi ka kau da shi gefe nau kuma idan an kawo wani abu da baka san shi ba addinance alaga ta malam muna magana ne akan wasu abubuwa yanzu irin wannan zafin da ake alaga ta malam ma a bar azumi ka san larura ce yanzu ya kai a bar azumi tun da dai kama a matsayin yaƙi yake da zafin nan kuma Allah ya ce wala ta tulu an kusa kun alaga ta malam kar mu kai kawo nan yanzu kaman bana a bar azumi ne a huta ana zafi in mutum ya gaya ma haka ce to ni abin da nake gani guda ɗaya ne azumi ka gana nan eh duk wahalan Allah ya da zan yi duk wahala zan yi azumi kuma duk musulmi abin da Allah ya ce yayi wajibi ne a kansa zai yi wanda yana halin balaguro ko halin larura ta gani muke zaben larura je je to kana ganin haka kai ka tafi haka mu ba haka muke gani ba mu kullun za mu ba Allah in ya mala ka je kaga ba za a sauke azumi ba kala ga ta mala yanzu ta sanadiyan ka mutane suka mutu yaya ga je to wannan kuma kai da Allah kai da ka gano har ta sanadiya na za a mutu din kai da Allah ni dai ba za a sauke ba kar ka idan ka ba da koma yanzu nan ba wani wahala za a sauke ba azumi a ce malam wane ne ya ce kirkirar zamanin kenan wai dinga kawo muku an dinga yin irin wannan kenan nan gaba alaga ta malam bana a bar azumi a guri kaza ka ce a bar azumi to yanzu da ma a kama wan ma ba a so a barin ma ana yi kai maganan barin azumi a jiya bakin ka duk mutane za su bari a lahira kuma nauyin yana kanka karka yadda duk wata koba ta sauki mutane sun kawo karka bude ta saboda shaddar zari'a ce eh sai Allah ya ce wanda yake da larura ya bari sai ka ce to ni ma na faɗa abin da Allah ya faɗa shi ke sai ka zai iya nan yawwa ka ce in dai haka ne to ni ma na faɗa abin da Allah ya faɗa kuma abin da Allah ya faɗa shine nasi sai ka ja nasin Qur'anin ka zai iya nan wannan abin da suke kama na zamani ka ce baka san shi wani ya same ka ce alaga ta malam yanzu mutum ne zan ma tambaya a irin wannan halin na yanzu ba shi da kuɗin da zai aure larura ya sa ya je ya kira wata yarinya su dan daure su biya juna bukata su dan yi aure zuwa wani lokaci ko na ba haka ya kake gani malam saboda larura larura wallahi wata yarinya ce take son sa larura ya sa a yi aure kaje to aure ne ba yardan wali ba aure bane sai da yardan wali sai da sadaki in larura ce ta sa Allah cewa yayi mutum ya hakuri in yana jin tsoro ya je sai ku yanga yi ya auri ku yanga haka Allah ya faɗa to karɓar ba ka ga yanzu ba ku yanga to ka hakura yanzu wannan larura ya to aure kuma mutuwa za ka ba ka ga mutanen gidan bursuna da aka daure su hakura suka yi ka hakura in ka samu ka yi sai ka zai iya haka wani mutum ko ya same ka ya ce Allah gata malam wata waƙiya ce ta uku wallahi dan ba ku irin ku masu tsoron Allah ba ba mu san inda mafita yake ya kai wallahi wani yaro ne da girlfriend ɗinsa wata yarinya ce suna makaranta tare wallahi kuma dama iyayen ma sun yi magana in dai an gama za a musu aure tare to yi ne kuma wallahi tunda dai ya san ta koya za ta zama matarsa to yi ne sai ya shafe ta ka san shafan aula musumin ne za kwanciya fa jima'i ne shafar ba wai shafa ka yake nufi ba yanzu alaga ta malam wannan yaya da ya shafe ta din nan dama kuma zai aura yanzu ya ne mafita sai ga ja to din da ya riga ya kwanta da ita ya kwanta da ita sai a bari a jira kwanciyar a gani idan Allah ya za ta haifi da to in ba ta haihu ba shikenan sai an yi iddar wannan kwanciyar bayan an yi iddan kwanciyar shikenan an gama in ma shi ne in ma wani ne zai aura sai aura amma daga wannan aka daura aure tarimu abadan har abada an haramta auren nan har abadan abada sai ku gaya musu haka to irin wannan ɗaya bayan ɗaya duk mutumin da ya zo ma ka gaya masa ga dalili ga dalili ga dalili kar ka da wannan zamanin ka buɗe ƙofar da za a saba wa Allah a lahira fa duk abin da aka ya bayan ka kai ne tsani ina fata kun fahimta ko to wannan shine alaikum an husa kuma na uku kuma duk mutumin da wannan zamanin suka ce sun iya ko su ma malamai ne ka daina zai kana bata musu lokaci mutum ya ɗauko littafi ya zo gurinka ka da ya zogun kaɗan nan zai za a koya masa karatu ya ce akar maka Allah ai ba karatun bane wasu tambayoyi ne nake so zan yi wanda ni ban fahimce su kace to wa ya koya ma karatun da ka tadda tambayoyin malam ware ne sai kace to ka je gunsa yaron sa ka je gurin ɗansa amma nan ba gurin amsa wannan tambayoyin bane ka kore kar ka yadda da wannan tambayoyin sai an hana ka aikin da za ka yi wanda ya zo ce akar maka Allah wani littafi ne muka zo da shi wallahi aka bugo shi kwanan nan to da zai yi wa makarantar nan naka do Allah za mu buga littafin kaman guda ɗari inda dole shi kaga malam ya duba ya ce za ka iya biya mana to Allah ya zan biya ya ce to za mu buga kaman guda ɗari malam muna so a biya mana wannan littafin to in dai su za su kirkiri littafi su zo ka biya kar ka biya musu idan kun fara abin da kake yi zai gagare ka kai ba ka yi naka ba nasu ko ba zai kyau ba kana cikin biya musu wannan littafin za su ce sun fasa akwai wata za su kawo ana wannan sai a ji akarar Allah wasu makiyanmu ne a guri kaza sun sa wani littafi ya kamata za mu sa wannan littafin a musu raddi to irin wannan aikin yayi yawa kai baka bauta Allah ba su ba su yarda da kai ba su ba su ƙari da kai ba almajiri ne amma su ne malami kai ne malami suna ganin almajiri to sai ka kyale wannan almajiran alaikum an husakum eh ka kyale su ka koma kai ka kula da kanka la yarurrukum man dalla la yadurrukum man dalla idza hatadaytum ila allahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun idan irin wannan ya faru ina gaya muku Allah madaukakin sarki yake cewa la yarurrukum man dalla idza hatadaytum ai wanda ya bata ba zai batar da ku ba idan Allah ya shirye da ku ila allahi marji'ukum jami'a gaba ɗaya makomin ku na gari Allah fa yunabbi'ukum jami'an baki ɗaya Allah zai baku labari bima kuntum ta'maluna da abin da kuke aikatawa na alkhairi ne ko na sharri fa yajazikum bihi da hine Allah zai muku sakayya ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut إذا الوصية سنان ذوى عدل منكم يا أيها الذين آمنوا يا قبائل كوكبات gaskiya shahadatu bainakum kun gaba da shaida tsakankaninku idza hadara ahadakum al-maut yayin da mutuwa ya halarci wani a cikin ku asbabahu dalilan mutuwa hinal wasiyatu yayin da mutum yayi wasiya al islami ga mutane guda biyu zawa adalin ma abota adalci minkum daga cikin ku ai wayannan mutane guda biyu ai kabaru ne labari ne da ma'ana al'amur na umarni li ya shahadu su ba da shaida wai rafatu wannan araba ne na shahadatu li bayyana dan a bayyana alal itisai ga yalwata wa hina da ka faɗa badali ne man iza na iza ai yayin da hine ma ya faɗa au zarafi ne da hararin ko na wanda ya halarto a wakara ne akwai wasu daban min gairi kuma wanda ba sa cikin ku ai gairi millatikum mutanen da suke ba mutanen da kuke addinin ku bane ba sa cikin addinin ku idza antum darabtum yayin da ku dinnan darabtum ai sabartun za ku yi bulaguro fil arabi a bayan ƙasa fa sabat kum musibatul maut sai masifa ta musuwa ta same ku ta bisuna huma ai tau'iqu huma sifatul akarani ai tawqi'u huma ku tsai da su min ba da salati Allah ya ce a bayan sallah ai salatul asr bayan sallar al'asr ya kasimani ku tsaye da su ku rantsar da su ya halifani billahi ku rantsar da su da Allah in irtubutum in kuna shakkun su shaqabtum fiya idan kuna kokonto cikin su wa yaqulani suna cewa
fa yuqsimani billahi in irtabtum la nashtari bi samanan walau kana za qurbiya ne jaribi ai ba za mu sayar ba za mu canza billahi da Allah kamanan saboda wani ta wani iwar ai mazanyan akaza ta na ku zuwa wanda za mu rike badal hoton zamina duniya nan duniya bi anna halifa bi mu ranzi au na shahadu kuma ba da hira kaziban da ƙarya li ajali ya dalilinsa walau kana da muqsim lahu ko da wanda za a range din nan dai aw la mashahudu lahu ko wanda zai bada shaida nan za qurba ma abocin kusanci ne za qaramata minhu ma abocin kusanci ne minhu daga cikin su ko da zai zama haka wala naktumu shahadata allahi inna idhan la min alasimin wala daga cikin mu ko ba za mu rufe ba za mu boye shahadata allahi shaidan Allah ba allati amarna biha wanda Allah yayi umarni mu bada ita ai ba za mu ɓoye ba inna idan mu yanzu a yayin nan Allah ya ce mu bayyana hida idan mun ɓoye in ka tamnaha idan mun ɓoye ta lamina lazimina ai muna daga cikin masu zunubi kaga idan mun boye hidan Allah ai mun dau laifi fa in usiha la annahum mastahaqa isman fa akarani yaqumani مقامهما من الذين استحق عليهم اللوليان فإن وزرا أي أي دلا إذا كن يتنكاي ba da halalihi ma bayan an rantsar da su kuma sai kuka yi tsinkaye ala annahu ba cewa su binan isa haka isa man sun cancanci zunubi filan aikin da ma yujibuhu na abin da zai wajabtar min kiyanati na ha'inci aw zaban ƙarya fi shahada cikin ba da shaida ai bi an waje da inda huma masalan kamar misali ko samu wannan kaya a gunsu ai ma ita hama bihi na wanda kuke tuhumtansu su wa da an sai suka yi dawa annahu ma ina go samu kayan nan suka ce ibtahum min almayji ay gun wannan mamacin suka saya an wasa lahuma ko kuma a'a wasiya wannan mamacin yayi musu bihi da hito fa akara ne sai a samu wasu mutanen daban ya kuma ne su tsaya makamahuma a matsayin su fi tawjihil yamin cikin su fuskanci rantsuwa alaihi ma biyun. min allazi nastahiqa alaihim wanda suka cancanci haka a gare su alwasiyatu na wannan wasiya wa humul warasatu sune magada wai da an yi badali da aka rani din al'aula yani na farkon aya aula yani bil maiti wanda suke wato wanda suke waliyan mamaci al aqrabani wanda suke makusanta ilai zuwa gare shi wa fi qira'ati aula yani dinan jam'i ne na awwal ai zufa ce au badali ne min al-allazaina fa yuqsimani billahi la shahadatuna haqu min shahadatihima fa yuqsimani billahi ko ranga da su da Allah ala kiyanati shahidin ga ha'incin wayannan masu ba da heda waya kula ne sai ga suna cewa la shahadatuna kaga hedan mu yaminu na rantsuwan a haku ya fi cancanta asdaku ya fi gaskata min shahadati ma gaba da herinsa ai yaminihi ma ga nasa rantsuwan wa ma atarena mu ma atarena inna idan la min zalimin wa ma atarena mu ba mu shishigi ba ai da jawazu na lahaka ba mu tsallake gaskiya ba fil yamini a rantsuwa inna mu idan in aka ce mun ketare gona da iri la min zalimin ai kaga muna daga cikin wanda muka rage wa kanmu lada ai zalimin mu rage wa kanmu lada almana da shahadu su ba da yadda alamu tarar wanda suka halarci gudun ala wasiyati ga wannan wasiya da yawa al-israri mutane guda biyu aw yusi ilaihima ko ya wasiyati gare su min ahli dinihi ga mabuta addinin sa aw gairihim ko wani in faqadahum idan an rasa su lissafarin ga bulaguro wa nahuyi da matare kamannin sa fayanir tabal warasatu idan magada suna kokontawa fi ma ga su biyun nan fa da auzu da dawa annahu ma su biyun nan kana ha'inci suka yi da aka zai shayin da rike wani abu au da ba'u ko suka ba da ila shakasin zuwa ga wani mutum zaman suna riyawa an da mai wannan mamacin ausalahu bihi ne ya musu wasiya da haka fal ya halafa to su ranta ila akiri zuwa ƙarshen sa fa ina da la ala imarati amma idan kun yi tsinkaya ko wata alama ta kazibi ma wanda ya nuna cewa fa abin da suke faɗa ba gaskiya bane fada'a kuma sun yi da fada fada fada yawa fada iyan wajen da awansu dafiyan lahu wanda zai ije musu halabin wannan rantsuwa a karabar warasati wanda suke mafi kusancin magada alaka zubi ma ga ƙaryansu wasaddaka kuma gaskata ma'a da awo na abin da suka yi da'awa wal hukumu sabitin da wannan hukunci yake matabbaci fil wasiyaini ga wasiya guda biyu al mansukun wanda aka shafi fi shahidaini cikin shaidun nan guda biyu waka za haka nan shahadatu gairar ahalul millati kaga shaidan wanda ba addinin ku da yawan mansu gajin ita ma yin nisance ta wa tibaru ana lura da sallatul asr lita galibi saboda kaurarawa wata gasisi da kebuwa alhalaba na rantsuwa fil ayati a cikin wannan aya bi sunaini ga mutane guda biyu man a karabar warasaje ga wanda suke mafi kusanta magada li kususil waqiya da saboda kususiya na abin da ya hukunta allati nazala laha wanda wannan aya ta sauka kan ta wahiya ma ruwahul bukhari abinda aka samu daga imamu bukhari annar rajulan wani mutum ne min bani sahami yana da kabilan bani sahami karaja ya fita ma tamimu dari tare da tamimu dari wa addi da addibul badai wa huma nasarayani su binan nasaraniyani addininsa nasaranci ne fama da sami sai wannan sami Allah masa cikawa bi ararin a lardin da laisa fihi musiya musulmi a lardin babu musulmi fala ma kadama yayin da suka gabato suka zo gida bitar biturkati da suka duba suka ga kayan gadansa kaddama fala ma kadama biturkati yayin da aka zo da kayan gadansa fagadu jamma sai aka rasa wani daro min firatin na azurfa maka wasan wanda an masa fanti bi zahabi da zinari farafa'a farafa'a aka kai ƙara ila rasulullah ila nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi kira da amincin Allah fana da lafiya wannan aya ta sauka fa'alafahu ma su biyan aka rantsar da su summa wajada jammu sai aka samu wannan daren bi maka a birnin maka kuma faqala aka ce wannan daren aina kuwa samu suka ce ibtana wa min tamimi kaga da sun ranje sun ce su ban sani ba ka ce ai mun sai wannan daro ne a gun tamimi dan ausiyawa da adibuna badai a gun su muka siya kuma da sun ranje sun ce wallahi su ban sani ba fa na dalal ayati to wannan aya ta sauka saniyatin nabi fa qama rajulani dole a samu mazaje guda biyu su tsaya min awliya sahami daga dangin sahami fa hala ba suka ranje wa bi ruwayati a wani ruwayan tirmidhin fa qama amru bin as amru dan asi ne ya tsaya wa rajulin akaran da wani mutumin daban minu daga cikin su fahala fa suka dantse wa kana aqrabu ilay wayannan sune mafi kusancin dangi zuwa ga su samu wa bi riwayatin a wani riwayan fa madara ai rayin lafiya ne kama yi fa wasa yayi wasici ilayhi ma ga su biyu wa marahuma yau marfe an ya balaga ma ta raka sa kai abin da ya bari alahu ga iyalinsa falan ma mata yayin da ya mutu a kaza da mu za ka riƙi wannan daren wadda fa ila alihi ma bagiya suka bai wa iyalansa sauran kayan ba ba da wannan daren a ciki ba zalika
ذلك أدنى أن يأتوا بشهادة على وجهها أو يكافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ذلك الحكم المذكور kaga wanka wancana hukuncin da muka ambata muku man radda yamini na mai da rantsuwa alal waran saje ga magada adana a ƙarabu shi ne ya fi kusanci ila an yatu da cewa shuhudu su zo da shaidu awul a da zo da shaidu awul ausu ya yi ko masu wasiya to rantsuwan ya fi kusa bi shahadar da ba da heda ala waje ya akan fuskanta allati ita ce ta hamilu ha alai wanda aka ɗauka min gairi tarihin ba tare da juyawa ba wala kiyanatan ko ba tare da ha'inci ba mhm.
أو يكافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم au a karabu ko iya makusanci ila an ya kawo suna jiya tsoro an turaddu aimanan kada a mai da rantsuwa ba da aimanihim bayan rantsuwansu an turaddu aimana mai da rantsuwa bayan rantsuwansu alar wasa daga magada almudaina wanda suka yi dawa fa ya lihuna su rantse alaki ya zai ga ha'incinsu wa kaza bihim da ƙaryansu fa yaftarihuna sai su kunyata wa yadrimuna salama fa la yakzibu to kada su yi ƙarya wata kullaha واتقوا الله واسمعوا wanda kula jama'a ku ji tsoron Allah bi tarkil kiyadati ku bar hayinci wal kadhibi da ƙarya wasu ma'u ku saurari ma tumaruna bihi abinda za mu umarce ku da yi simawul qubuli ji na karba والله لا يهدي القوم الفاسقين wallahu ka sani Allah madaukakin sarki la ya hadi Allah baya shiryar da alqawmal fasiqina mutanen da suke fasikai alkarijina an da'at wanda suka fita ga barin yin da'a ila sabilil khairi zuwa tafarkin alkhairi uzkur يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا yawma idan wannan ranar ya zo Allah madaukakin sarki sai ya jima wallahu rusula Allah zai tara manzanni gaba ɗayan su manzanni 313 Allah zai salasa miyata wa salasa ashara a wani ruwayan salasa miyata wa wa arba ashara a wani ruwayan salasa miyata wa kamsata ashara wal haqu annahu la ya'lamu iddatu amma abin da yake gaskiya ba wanda ya san adadin al- manzanni illa Allah ta'ala sai dai Allah to a ran nan Allah zai tara manzanni gaba ɗaya idan ya tara manzanninsa ranar gobe kiyama ya kula da hun sai ya gaya musu taulikan saboda uzurtawa ga manzannin da kaunihim ga mutanensu ma zallazi ajibtum ku me kuka amsa wa manzannin da ne bi hina da autum ila tauhidi yayin da manzannin suka kira ku zuwa ga ɗayan ta Allah ma za ujibtum me kuka amsa wa manzannin ne ya za su ce قالوا لا علم لنا Kalu sai al'umma su ce la ilma lana mu ba mu da wani sani bi zalika da wannan ya za su ce إنك أنت علام الغيوب innaka anta allamu kai ne sarki masani al-ghuyub na gaibobi ma gaba anil ibadi abin da ya fi kuka barin bayi wa zahaba anu da abin da ya tafi a gare su ilmu hu sanin su ya tabbata gare su abin da ya sa su za su faɗa ga lishi da ta haula saboda tsananin razani yau mal kiyamati na ranar gobe kiyama wa fa zai da razanin da suke ciki suma ya shahaduna ala umamihim sannan manzannin su ba da shaida ga al'ummatansu lamma yaskutu yayin da manzannin suka yi shiru yayin da al'umman suka yi shiru إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكالا إذا قال الله يا عند الله مدوكاكين sarki zai ce ya Isa ibn Maryama Allah zai ce ya kai annabi Isa dan na na Maryama wannan kira ne Allah zai wa annabi Isa alaihi salatu wassalam a wannan rana Allah zai kira ya ce ya annabi Isa ya Isa ibn Maryama ya din harafin nidai ne Isa din munadi ne mubni ala dam muqaddaran ala alim mana min zuhuriha ta azura sai Allah ya ce ya Isa ibn Maryama uzukur ku tuna ni'mati alayka ni'imomi wanda na ni'imta da kai zuwa gare ka wa ala walidatika da mahaifiyarka bi shukriha wannan ni'imomi Allah ya ce masa da- da gode mana da ita iz ayatuka yayin da na karfafe ka kawaituka na karfafe ka bi ruhil qudus da numfayin tsarki shine ruhil qudus fa kana yasiru ma hu haisu sara duk inda annabi Isa zai je Jibril yana biye da shi alal hawadisi ga abin da zai faru allaji ta ga wanda zai faru wai lahamuhu ulumun kuma yana kimsa masa ilimai wani ma'arifu da sannin shi yasa Allah ya ce iz ayatuka yayin da muka karfafe ka bi ruhil qudus da numfayin tsarki ne jibrilu to kallimin nasa kana magana da mutane hali ne min alkali fi ayatuka tilmahadi lokacin da kake zanin goyo kana gunya iblan jariri wa qalan da lokacin da ka zama gwarzo yazidu wannan qalan ne yake ba mu fa'ida nuzuluhu na saukansa qabla zati kafin tayin iyawa li'annahu rafa'a qabla quhulati dan an dauke shi tun kafin ya kai matsayin gurbin kama sabaka fi ali imran kamar dai yanda yazo ya shude mana a cikin suratul ali imran to kamar yadda ya zo Ali Imran wa iz alamtuka alkitaba وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل Allah ya ce wa iz alamtuka alkitaba yayin da na sanar da kai littafin alqur'ani alamtuka alkitaba na sanar da kai littafi shine malamai sun faɗa kitaba anan rubutu saboda ga littattafan duk suna zuwa a baya eh wali hikimata da kuma hikima wa taurati wal injili to kaga tun daga wa taurati mun sanar da ya taura da linjila to annam ga kitaba dinnan malamai sun ce rubutu ne ina fata kun fahimta eh mu kuma nan abin da ya ka alkitaba allamtu kal kitaba ala katabatu ayar yin kun duba Allah ya ce mu ne muka sanar da kai rubutu wal hikimata din kuma al ilmin nafi'u mu ne muka sanar da kai ilimi mai amfani wa taurata kitabun Musa littafin annabi Musa shine a taura dan yana cikin mahaifiyarsa ya haddace dan Maryamu yace ina jin yaron na yana ciki yana karanta a taura wal injila kuma Allah yace mu ne muka sanar da kai littafin injila wanda mutanen su yanzu suke kiransa da bible kitabu huwa littafin sa ne wa huwa nasikun libari ma fi taurati dan yana nusance wasu shahi daga tauran wa huwa mukallihun wanda aka dora masa bil amali bima fi taurati da abin da yake aiki da abin da yake a taura ma adama na saka hul injila amma banda wanda linjila ya nufance da abin da yake a taura to an daura masa yana aiki da in ba wanda linjila ya nufance shi ba eh fa yakunu al-amal aiki yana kasancewa bima fil injila da abin da yake linjila da yake aiki a taura kuma duk yana aiki da shi sai dai inda linjila ya nufance daga cikin a tauran to wayannan guraren shine wanda baya aiki da su ina fata kun fahimta wa taurati wal injila gaba kadan وإذ تخلق من الدين كهيئة الدار بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني wai ta kalu kudin sai ka fasara da yayin da kake surantawa mina tini daga yimbuhi ne tabo kai aje sai kai kamanni a tsayar na tsuntsu ai suratin wal kai wannan kawai lasa ismin suna ne da ma'ana misalu maholu bi izini da izinin mu sai mai kama da jemagi fatan buku biya daga ya busa haka fa ya kona ɗairan sai ya tahi bi izini da izini na bi iradati da nibi na ana gani yana tafiya yana tafiya to in ya buya da idanun mutane kuma sai ya faɗi shikenan haka ake Mm, daga ya buya ba a gani kuma shikenan sai ya faɗi amma yawanci jemage yake kwatantawa to ya ga gaba kaɗan وتبرئ لكمها ولبرس بإذني wasu wanda kama kuma Allah ya baka iko da izinin Allah kana warkar da makaho rana ɗaya zai warkar da makaho dubu sa- hamsin da sharaɗin za su yi imani da Allah a shahadu an la ilaha illallah a shahada anna isa ya rasulullah akan haka za su yi sharaɗi to yake nan kuma sai a warkar da makaho ya fi dubu hamsin walla barasa da mai barasu a jiki duk Allah yana warkar da su bi izini Allah ya ce duk wannan kana yi ne da izini na Allah ya ce da izini na kake duk wa'annan abubuwa وإذ تخرج الموتى wai بإذني tukuri jilin mace kuma kana fidda matacce bizi ne kamar yadda ya raya sama dan annabi nuhu ko ai kaga ya rama sa- eh, sa- sama ya ta yace shekaran ka nawa yace shekaran ka dubu ko hudu ne amma har yanzu dacin mutuwa bai fita a bakin sa ba annabi isa ya roƙa masa Allah Allah ya ɗauka masa dacin mutuwa wa imra'atu da wata mata da ya raya ai kun santa ko eh kila wa jariyatan da wata kuyanga wani bawan Allah ya gani a kabari yana zaune yace bawan Allah me kake a kabarin nan yace wallahi annaban Allah mata ta ce ta rasu a nan nake na kyakkyawa ce mata ta mai imani ce mai ibada ce shine wallahi nake zaune a kabarin sai yace to me kake bukata ko a tada ma yace yace ina bula raka biyu da yadda yake kabarin ya tashi ta ga wani mutum bagaji ne kaman bagaji ne baki kiran da fuskan ya kone a ba kabarin matar ta saba ce ba ma shi mutum sai mutumin ya ce kai waye bawan Allah ya ce wallahi kafiri ne yau wajen shekara ɗari hudu duk wani guri da ake sa bayan Allah masa azaba an bi da shi ana masa azaba annabi ya sa ka roƙa mun Allah wallahi in na dawo duniya wala ba ba zan ƙara saba Allah ba ka roƙi Allah mana sai tausayi ya kama annabi Isa ya masa addu'a ya ce da yake nan ta yi ka tafi ka je ka bauta wa Allah shikenan mutumin nan ya je da ya mutu kafiri ya zo ya dinga ibada ya zo ya dinga ibada kuma ya mutu mumini ka ga lamarin Allah ga ya an mutu kafiri ana masa azaba da amma Allah ya rubuta dan aljannan ne kuma an ta da yi ya zo ya rayu ya yi ibadan kuma ya koma wani yana cewa an mutu ba a dawowa ko to an haka game da annabawan Allah ya je lahiran ma za a dawo shi wannan duk jahannamomin ma ya higa ba inda bai higa ba amma annabin Allah da ya addu'a mu'jiza nan da nan ya dawo duniya kuma ya zo ya ci gaba da ibada kuma ya mutu ya higa aljanna sai je ba wannan bane kabarin matar ta ga kabarin ta da ya je bugi kabarin matar ta tayi sai ga yarinya kyakkyawa fari kar ya ce wannan ita ce ita ce malam sai matar ta rungumi mijin mijin ma ya rungumi matar annabi isa ya ce yi kenan ke ma ki tafi ku tafi bauta wa Allah mutuwan da ba su yi ba kenan ya rike hannun matarsa suna tafiya suna tafiya sai barci ya kama mijin sai suka nemi wani dausayi suka huta da suka huta dausayin suna cikin hutawa a wannan dausayi sai barci ya dauke shi sai ya ɗora kansa akan cinyar matar yana barci sai wani ɗan sarki kuma ya biyo ta gurin ya zo ya ga yarin ya kyakkyawa gashi kuma mai kyau dan sarki sai ce ke yaya ta ce yaya bawan Allah sai ce ina son ki bai ce to yake nan ka ɗauko wancan sai ta masa nuni sai je ɗauko wani itace yana ɗauko itacen nan sai aka ɗaga kan mijin ta zare cinyanta aka kawo itacen aka kara a gurin sai ɗan sarkin ya kama hannunta kudan suka tafi mijin da ya tayi ya waiwaya ya gani ya farka sai ga ya bagajini ya ɗora a kansa malam ya dinga bin kafar matan yana bi yana bi yana bi ya je ta da dan sarkin ba zai fada masa kokowa ba ya ce wannan mata ta ce ya ce wallahi bai mata ce kai mata ta ce kai sai rigima ya kawai Allah ana cikin wannan rigima sai Annabi Isa ya zo da ya zo ya ce wannan rigima kuke ce gayi gayi sai Annabi Isa ya ce to ai rigima alkali ai mata za ta tambaya ji ita din matar ka ce ko baiwar wannan ne ita ce mai magana ai ba kai ba ai baiwar Allah ji annabi Isa ya ce ke za mu tambaye ki ke matar wannan mutumin ne ko kuma baiwar wannan mutumin ne ce ni wannan mutumin ban ma san shi ba fa ni ban ma san wannan mutumin ba ni baiwar wannan mutumin sai ta nuna butulci ta ki mijin nata da ya mata addu'a idan ya sa annabi Isa ya mata addu'a mijin nata da ya da annabi Isa ya addu'a mijin nata ya addu'a ta taya dalilin mijin nata tace san bata san wannan mijin ba wannan dan sarkin kurin da ta ga kyakkyawan yaro yace ita take ita ta sani ita baiwar dan sarkin ne ita ba matar mutumin nan bane annabi isa ma ran sai ba shi ce baiwan Allah ba ke ce muka yi miki addu'a bane a kabari kika tashi yanzu nan yanzu kai wannan butulci to kin yadda in dai haka ne abinda muka baki mu kwace mu ba ki abin da muka kwace ta ce ta yarda annabi Musa yana addu'a annabi Isa yana addu'a sai aka zare dan sai ta mutu kaga ta zama kafiri tana lahira tana mumini ta zo duniya ta zama kafiri wannan yana lahira yana kafiri ya zo duniya ya zama mumini yana ruwan Allah to kaga annabi Isa ya ta da wannan hima har ila yau kuma bayan wannan ma na tafiya da wani baban Allah a kan makara mutane sun dauka suna tafiya annabi isa ya masa addu'a yana addu'a sai bawan allah ba sai tahi ba mutane sun rike makara malam sai bawan allah ya tahi ya zauna ya ce a bayi zai sa rigan su da haka ho ya sai ga gawa yana kokarin sa riga gawa yana kokarin sa riga malam ai da aka ya tahi ya zauna zai sa riga mutane sai suka saki makaran makaran ya zo ya fada da ya sa ya sa rigansa mutane kowa ya rinci na kare gudu da ya sa rigansa kurin ya dau makaran ya ce bari ya dau makaran ya mayar inda aka dauka ya dau makaran ya mayar ya fice gidansa yana zuwa gidansa ana kuka aka juya da dariya wane ya ce na dawo ba ka mutu ba ce ba kuma annabin Allah ya mun addu'a an baka mutuwar na dawo sai wata ran ya zo gidansa shi ma shi gaba da rayuwa duk wannan labari ya nuna mana wayannan duka annabi isa ya tahe haka nan ma kuma ya ta da uzairu suka ce dawo yace a abincin uzairu ya kare saboda haka ya koma ya hakura shi ma haka haka uzairu ya koma ya mutu to duk irin wayannan labarai ya zo ɗaya ɗaya ɗaya irin wanda Allah ya ba da izini annabi Isa ya tara to ja mana ayan mu ji me kake cewa wa in tukhrijul mauta bi izni Allah ya ce wa iya yi da tukhrijul mauta kake tada matacce bi izini Allah yake da izini na kake tada matacce inji Allah wa in kafamtu bani isra'ila an ka in jitahum bil bayyinat yayin da kabautu bani isra'ila anka yayin da bani isra'ila suka yi niyya a gare ka aya hammu bi qadalika suka yi niyyan kashe ka إذ جئتكم بالبينات عندك ذو مثل حجوج مبين الموجزات يا أخي فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين فقال الذين كفروا ذاك جو عند ذا كافر تيما الله minu daga cikin suka ce in ma haza ba akwai wani allazi ji ka bi wannan abin da annabi Musa ya zo da in annabi Isa ya zo da shi sai suka dangana abin zuwa ga dabo suka ce sihirin mubin wa fi qira'ati sahirin ai Isa annabi Isa suke nufi Mhm.
وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي wani gudu za mu ba ku labari wai za wahayi da yayin da muka yi wahayi ilal hawari yana izuwa ga hawariyawa Allah ya ce amarta mu muka umarce su ala lisanihi a hariyan annabi Isa muka ce da su an bi an amanu bi ku ba da gaskiya da mu inji Allah wa bi rasuli ku ba da gaskiya da manzo na shine annabi Isa قالوا آمنا وشهر بأننا مسلمون Kalu suka ce to in da haka ne ko suka ce amanna. Hawariyawa suka ce mun ba da gaskiya bihi ma da su biyu mun ba da gaskiya da Allah ko mun ba da gaskiya da Annabi Isa manzo ne na Allah.
إذ قال الهواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء Kalu amanna suka ce sun ba da gaskiya wajen hada Allah ya ce to ku shaida. Suka ce bi anna muslimuna mu ma mun miƙa wuya ku shaida mun miƙa wuya abin da suka faɗa kenan. To a lokacin ne Allah madaukakin sarki iza qala al hawariyuna. Hawariyawa suka ce ya Isa ibnu Maryama. ya nabi isa dan na maryama hali ya sadi wa rabbuka sai suka yi tambaya na rahin ladabi yanzu ubangijinka ya samu iko ya fa'alu wa fi qira'ati bil furqani da ta ake karanta wannan sama ma ba'da ayata qadir an ta zalu za ka tambaye za kana da iko za ka tambaye an yunazzila alaina ma'idatan Allah ya sauke mana da akwashi mina samai daga sama qala lahum isa sai annabi isa ya ce ita kullaha قال اتقوا الله إن كنتم Allah مؤمنين annabi ya ce ka ita kula ku ji tsoron Allah fa fi intira al-ayati cikin ago ayoyi in kuntum mu'minina in dai kun mu'mine ne na gaskiya mhm.
قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد ضربتنا ونكون عليها من Qalu الشاهدين suka ce nuridu abin da yasa muke nufi muka yi wannan tambaya ai nuridu mun yi ne su'alu na tambayan mu min ajali a dalilin an na akulu min haso muke an saukar mace wata da ma'innu qulubana zuciyar mu ta samu natsuwa bi ziyarar da yaqini da karin sakankan cewa wani alamu mu san na zadadu ilimin mu kara sani an mukaffafatin annaka cewa kai kada saddaka na cikin abin da ka gaya mana ka mana gaskiya fi idi'ayin nubuwati cikin da'awar annabta wa nakuna alaiha mu kasance a gare haka muna shahidina mu ma muna daga cikin masu bada heda a dangane da annabtan annabi Isa mhm.
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين Kala bayan sun faɗi wannan har ila yau annabi Isa alaihi salatu wa salam yace kala Isa ibn Maryama annabi Isa dan na Maryamu yace da mu Allahumma ya ubangiji rabbuna ya ubangijinmu anzil alaina ma'idatan minas sama Allah ka sauke mana ma'ida akwahi daga sama takunu lana ya kasance yawma nuzuluha ranan saukar da wannan ma'ida idan lana ya zama ranar idi nu azimuhu mu dinga girmama ranan wa nashrabuhu mu dinga ɗaukaka wannan ranan qala isa ibnu maryama sai annabi isa dan na maryama yace اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا لاولنا ده نفركم مبدلي ne bi ya da jari wa akirina da na ƙarya mu man yati ba'dana wanda zai zo a bayan mu ayatan min kai zama aya a gare ka ala qurrati daga igon ka wa nubuwati ga da annabtanka mhm وارزقنا وأنت خير الرازقين Warzuqna ya Allah ya Allah ka azurta mu iyaha a gare da wa anta khairur raziqina kai ne sarki mafi alkhairu mai azurta bayi mhm قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من قال العالمين Allah ta'ala sai Allah ya faɗa mustajiban lahu yana mai amsa addu'ar Annabi Isa Allah ya ce inni munazziluha haqiqa lalle ni zan saukar muku da ma'ida bi takribi wa tajdidi alaikum a gare ku fa man yakfur ba'du bayan sauke wannan ma'ida duk wanda ya kafirce ba da nuzuluha bayan saukan da minkum daga cikin ku fa inni u'azibuhu Allah ya ji hakika ni fa zan masa azaba azaban azaba la u'azibuhu ahadin irin azaban da ban taba azabtar da wani ɗaya ba min al'alimin daga yan alam ana gama wannan fa nazalat sai wannan ma'ida ta sauka fa nazalat al malaikatu malaiku suka sauke biha da ita min samai daga sama wa alaiha gare ta saba da argafa ta akwai gurasa guda bakwai wa saba da hawadin da kifi bakwai fa kalu min ha suka ci daga jiki hatta shabi usa koyi qala hu ibn abbas haka abdullahi dan abbas ya gaya mana wa bil hadisi a cikin hadisi an zalatil ma'idatu an sauke ma'ida min samai daga sama kubulan gurasa ne wala haman da nama fa amaru aka umarce su Allah ya kunu kada su yi ha'inci wala ya dakiru kada su ajiye ligadin saboda gobe fa kanu suka yi ha'inci wa dakaru suka ajiye zuwa gobe fa masaku iradatan aka shafe suka zama birai waka nazirin suka zama alhamdulirai sun zama birai sun zama alhamdulirai to haka Allah ya musu ya kai wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nas takizuni wa ummi ilahin min dunillah wanda gurin zamu ba ku labari idza qala Allah yayin da Allah ya faɗa li Isa ga Annabi Isa Allah zai ga Annabi Isa ranar gobe kiyama fil kiyama da ranar gobe kiyama Allah zai ga wa Annabi Isa Allah zai ce da ya Isa Allah zai gaya masa haka ya ƙulun lawali isa fil kiyamati ranar gobe kiyama Allah zai gaya masa to ni kan saboda uzurtawa liƙauni ga mutanen sai ya ce ya isa ibnu maryam Allah zai ce ya annabi isa ɗanna na maryam a an ta kulta linnas shin kai ne ka gaya wa mutane ita ki zuni su riƙe ni wa ummiya da mahaifiyarka ilahaini yanzu alloli guda biyu min duni lahi koma bayan Allah dan malamai sun faɗa lokacin da Allah ya wa annabi Isa wannan tambayar wallahi gumi a jikinsa na jini ne yake fita saboda ganin girman Allah saboda yo tambayar tana da nauyi tana da nauyi dan lokacin da ya faɗa ka ce gumin na jini ne yake fitowa a jikinsa to annabi Isa zai ce kala قال قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق قال سأل النبي إيسا يفدا وقد أرعد jikin sa yana tsuma shine ma'ana wa kad ar'ada jikin sa yana tsuma akatu ra'adatu dan malamai sun ce tsuma ya rike shi hatta kare da min kulli sha'aratin ainu dami a kowane koban gayin sa sai da wato idanun jini ya fito kama fi ruwaya ce yana tsama annabi isa zai faɗa haka subhanaka tsarkaka tsarke tabbata a gare ka tanzi allaka tsarke ka gare ka amma la ya liku bika gaban da bai dace da kai mina shariki na abokin tarayya wa gairihi da waninsa ma ya kono ma yan bagiliya bai kamata a gare ni bai kamar ni bai kamata ba an akula na ce na faɗi wani abu ma laysa li bi haqqin abinda ba gaskiya ba bai kamata a ce na faɗi abinda ba gaskiya ba ma din nafiya ce wa yakunu fi lil mudari wa li ay jari wa majrur kabru ha muqaddam wa ana aqulu fi mahalli rafa'i ismu ha muqar wa ma din da ka faɗa suna ne mai sadarwa annabi yasa zai ce ai bai kamata wal ma'ana la yanbaghi bai kamata ba wala yajuzu bai halatta ba ala bisa ga li annaka asamtani Allah kai ne ka kiyaye ni an aqula ma laysa haqqun a ce na faɗa abin da ba gaskiya ba mansuban li a dangana ta zuwa gare ni wa hadha hasan al-arib wannan shine mafi kyan fassara bai kamata a gare ni ba a ce na faɗa abin da bai dace ba in kuntu qultuhu faqad alimta in kunta qultuhu Allah idan kuma ni na faɗa haka faqad alimta wa Allah kai ne masani ai in ma har na faɗa in dai ni ne na faɗa haka to Allah kai ne masani faqad alimta Allah kai ne ka sani فقد علمت الله يجي إذن دي نافة لا تكيني مثني نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تعلم الله كيني مثني ما أكفي بي نفسي دا أبن دنك بوي وازوشياتي أي ليست علم هنا إرفانيا لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل فهي هذا هنا على بابها nan ya zo akan kofar sa Allah ya ce ai wala a'lamu babu wani abu da na sani ta'lamu ma fi nafsi wala alam wa bi nafsika amma ni ban san abin da zati yake kewaye da shi ba la alamu haqiqatu zatika wa ma ita wad alaihi da abin da zakin zati ya taro min sifati na sifa li'anna man yake gaya mana yawwa abinda abinda zati ya taro na ka Allah kai ne masani li'anna man jahala ma qama bizati faqad jahala bizati fala ya'lamu la illa Allah ba wanda ya san wannan sai dai Allah wa alam ka ana sai annahum igdalahu malamai suna sabani min garin mushakila wannan babu wani rikitarwa iz warada idlaquha fi garin mushakilati qala ta'ala dan Allah yace ka tabarrabukum ala nafsihi rahmah فتبربكم على نفسه الرامة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور in رحيم ka duba wancan shi ma da wancan zaka duba wancan da waya hazirukum Allahu nafsa in an duba wayannan to babu wani abu da ai zai rikitara nan dole ka ce ta alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi ni ban san abin da zata yake kunshe da shi ba innaka antal إنك أنت علام الغيوب innaka anta Allah cewa kai sarki ne ba allamul guyub masanin gaibobi duk wani abu da yake boye Allah kai ne masani mhm.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ma kullu zalahu ni ba Allah ban gaya masa komai ba illa ma amartani bi sai dai ba abin da ka umarce ni na gaya musu wa huwa ga abin nan ano budullah abauta wa Allah rabbi ne ubangiji na wa rabbukum ne ubangijin ku wa kuntum wa وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم kunta alaihim shahida Allah kai ne hedan su fa raqiba makiyayi amnahum da zaka hana su ne ma yaquluna da abin da suke faɗi ma dum tibihim lokacin da ka dauke ni Allah kai kake kula da su falamma فلما توفيتني كنت أنت الرقيب idan عليهم ka duyo baya kace wa kunta alaihim shahidan Allah kai ne hida raqiban amna'ahum ina hana su mimma yaquluna daga abin da suke faɗa ma dumtu bihim muddin ina cikin su ai Allah kaga hana su nake to nan ne sai ka ce faɗan mata wa faita ni فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم falan ma yayin da ta wafaita ni Allah ka dauke ni kabar da ni Allah ka danke ni bin rafai da ɗaukaka ni ila sama'i zuwa ga sama kunta anta raqiban alai Allah kai ne mamakiyayi fa alaihim a gari Allah kai ne raqiban alai makiyayi alhafizu mai kiyaye wali amalihim ga ayyukansu hasilu ma fil maqam anna hadhihi alaqidati wa qad minhum ba'da rafai ila samai kaga wannan aqida bayan daukake ne zuwa ga sama wa tasamiru ya shuda ila nuzuli har zuwa saukowansa wa lam yaqa minhu qabla rafa'i kafin a dauke hakan bai faru ba wa ma ba da nuzulihi amma bayan an saukar da shi shine ba da nuzuli bayan saukansa fa lam yabqa nasraniyun babu wani banasare da zai wanzu abadan har abada bal imma islam imma fis ko mutum ya musulunta in annabi isa ya sauka awa zai fi ko a sare wuyansa fata yin ya wajaba an ya kuna ma'ana ka ga ma'anan a tawfaita ni din nan ai rafa'ata ni ne ila samai walau ala alqawli ko ga da wannan magana bi anna hadha su'al wannan tambayan waqi'un zai akwai ne yawmal qiyamati ranar gobe kiyama bal zalika wannan min ma yuwayidu ta'amalu yana daga wanda ake karfafa wa ta'amalu sai kai lura da shi me kake cewa وأنت على كل شيء شهيد wa an sai ya ubangiji cewa kai ala kulli shay bisa ga kowane abu min qawli lahum da fadina da nake zuwa gare su wa qawlihim da fadan su da suke yi ba ji a bayana wa gaira zalika da wani wannan shahidun Allah kai ne mai shaida mudaliyun alimu kai ne mai tsinkaye Allah kai ne masani da abin da yake faruwa mhm.
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز da الحكيم annabi Isa ya ce ya ubangiji in tu'azibuhum Allah fa idan ka musu azaba wayannan mutanen in ma ka azabtar da su yace fa innahum ibaduk to ya ubangiji bayan ka ne min aqama alal kufri minhum wanda suka tsaya daga kafirci in ka musu azaba Allah bayan ka ne Fa- yawwa fa innahum ibaduk bayan ka ne wa anta malikuhum kai ne mamallakin su ta tasarrafa bihim kana tasarrafi kaifa shitu yadda ka so la iraza alayka babu wani wanda zai bijire ne ya izuwa gare ka wa in tagfir lahum Allah idan ka musu gafara ai liman amana minhum ga wanda suka bada gaskiya daga cikin su da fa bi zalika an ije ma yuqalu abin da ake fada annal maghfirata ita gafara la takunu ba ta kasancewa lil mushrikina ga mushriki fa ajaba sai a bada amsa bi annal ma'ana wa in tagafar liman amana minhum Allah idan kai gafara ga wanda suka ba da gaskiya daga cikinsu wali za ƙala isa shi yasa annabi isa fi ma ta kaddama abin da ya gabata ya ce bi annahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannah إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأويه النار kaji dalilin ma da yasa aka faɗa haka kenan wa ma wawo makomansa annar wuta to yasa yace in ta gafir lahum sai wanda ka musu gafara saka ba da gaskiya ciki fa innaka antal azizu Allah kai ne sarki mabuwayi al-galibu ala amrihi mai rinjaye al'amarinsa hakimu Allah kai gwani ne fi sunihi daga cikin ayyukanka wanda kake yi wa bayinka abinda annabi isa alaihi salatu wassalam zai faɗa kenan Mm.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الله تعالى sai Allah madaukakin sarki ya ce haza yawmal qiyamati jama'a kun ga wannan rana na gobe kiyama to rana ce fa yawma yanfa wasadiqina ranar da zai amfana da masu gaskiya fi duniya duniya ka Isa kamar annabi Isa shine sadiqina fi duniya fa sidqu fi duniya kaga ita gaskiya a duniya to na biyun takan amfanar fil akhirati a lahira wa ma sidqu bil akhirati amma gaskiya a lahira fala yafidu shay'an baya amfana da komai ita gaskiya ita lahira dan gaskiya ka yi ta amma gaskiya a duniya in an yi za ta amfana a lahira amma gaskiya a lahira ba ta amfana da komai sai dai an yi ta a nan duniya ne za ta koma ta amfana a lahira litakaddama litakaddama kazi domin litakadimu kazi domin a gabatar da mai ƙarya fi duniya duniya kamar sa ya ce kamar da za a zo gaba kaɗan shi ne aka ce yau yanfa usari ina sidiku ranar da mai gaskiya gaskiyarta za ta amfani amma fa wanda aka yi wata a duniya ba wanda za a yi a can ba Mm.
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا kuma a gare su jannatin su ne da higa aljanna ta jari tana gudana min tajiya karkashin ta Allah naharu koramai ne guda hudu kalidi na biya nan za su kaddara wa dawama abadan har abadan abada Allah ya ce gaba kaɗan رضي الله عنهم ورضوا عنه radiyallahu anhu Allah ya yarda da su bidadi da'an da suka yi wa Allah ya yarda bi qabati lahum da zaman da suka yi bidadi a cikin yi wa Allah da au bi sababi ko da dalili talbisuhum da suka cuɗanya binti salil mamurat sun muzurza abubuwa masu kyau waje tinabul munhiyat sun hana abin da Allah sun nisanci abin da Allah ya hana faɗa ta domin ita da sababan dalili ne lilarillahi don samun yardan Allah warazu anu da ka faɗa ai bi sawabi ladan da Allah ya ba su su ma za su yi godiya da ladan da Allah zai ba su bi an yi shukuru su nuna godiya ala na ama'ihi ga nimominsa wa sabaru su yi haƙuri ala balawa'ihi da bala'o'i da Allah ya jarrabe su farar Allah Allah ya wajabta alal abdi ga bawa tawfiqihi ba da dace likidimati idan bawa ya masa hidima fi duniya a duniya wai da kaluhu Allah zai higar da hi jannatin aljanna fil akhirati a lahira wadar riyal abdu idan ba wayar da an rabi ga ubangijinsa fi duniya duniya sabara wuya hakuri ala kama rabi ga hukunce hukuncen ubangijinsa wa bil akhirati a lahira qana'atuhu da gudun duniya bima dahu da huda abinda Allah ya bashi minan na'imi da'imi ga ni'ima madawamiya to yi ne fasarar radiyallahu anhu wa radu anhu zalika ذلك الفوز العظيم zalika wancanan wannan wanda aka gaya masa ya samu haka fauzo rabo ne azimin babba wala yanfa wala kafirina baya amfanan kafiri fi duniya nan duniya sirgun gaskiyansa fi kar ku fara kaman kafirai lamma yuminu inda ruwayatul azabi yayin da suka ga azaba suka ce sun bada gaskiya duk ba zai amfane su ba Mhm.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن lillahi na Allah ne mulkun samawa da Allah shi yake da mallake da abin da suke sammai wal ardi da wanda suke kase kaza ina da madari taskokin ruwan sama wannan ba ta da tsirai wa rizqu da arziki wa gairiha da waninsa wa man fihinna da abin da ke cikin su a ta an zo da bima ta galiban saboda rinjaye li gairil aqili ga abubuwan da ba su da hankali yasa aka zo da ma mhm.
وهو على كل شيء Yawan قدير cewa sarki Allah kariro mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu Allah mai iko ne wa minhu isabatu sadiq Allah ya bada lada ga wanda ya gaskiya wa ta'zibul kafiri ya azabta da wanda ya karya wa kasal aqalu an ke ba hankali zatuhu an ke ba hankali zatinsa falaysa alaiha biqadir amma a karan kanta ba ta da iko sai Allah ya bada iko to nan ya kare ko to jama'a aiwa annabi salati goma jama'a aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi a garanti fati a kafa uku uku na ku bukatan da namu bukatan Allah ya biya mana a ƙara bismillah da kulwa kafa uku uku kowa ya sa bukatun sana da kairi Allah ya biya mana darajar wannan annabi namu jama'a fatiha kafa bakwai bakwai sauran jama'u da muke musu addu'a Allah ya biya musu bukatunsu Allah ya biya musu namu ma Allah ya biya mana alfarman manzon Allah li'ila bi kafa bakwai bakwai jama'a dukkan sharri Allah kai mana hijabi biyar ma Allah ya biya mata bukatar darajar annabi Muhammad eh shigo nan malam shigo ciki shigo shigo Allah ya ma albarka Thank you.